أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الجر الميامين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanwa barkan da haduwa a wannan yammaci mai albarka wanda muka saba zama domin gabatar da karatun fikihu bisa mazhabin imamu na malik wanda muna karantawa ne daga littafin al-muqaddimatu al-izziya lil jama'ati al-azhariya wannan shine zaman mu na biyar a cikin karatun littafin kuma yau muna ranar 18 ga watan Rajab shekara ta 1400 da arba'in da uku bayan hijirar shugaba alaihi salatu wassalam wasu zo daidai da ashirin ga watan fabrairu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya za mu tashi akan fasli mai littafi ya ce faslun wannan wani fasli ne na waƙidar wuzu'i arba'atu abubuwan da ke warware alwala guda hudu ne al'awwalu na farko arriddatu shine yin ridda in baka san ridda ba yace wa hiya kufrul muslimi shine musulmi ya zamto ya kafarta wannan yin ridda din nan yana iya yiwuwa ta hanyoyi da dama ko dai a furci mutum musulmi ya zamto ya faɗa abinda faɗarsa kafirci kamar misali mutum musulmi ya furta da bakinsa ya ƙaryata wani abu da yake tabbatacce a cikin littafin Allah to wannan ya riga ya yi ridda kuma in yana da aluna a lokacin nan alunan shi takari haka nan idan mutum musulmi ya zagi ko wato ya sakin harshe ga ɗaya daga cikin annabawan Allah alaihi salam to lalle kai tsaye ya kafirta ko ya sani ko bai sani ko ya yadda ko bai yadda ba kuma in yana da alula a wannan lokacin alunan shi takari an fahimta haka nan mutum musulmi yana iya yin ridda ta hanyar yin abu a aikace misali kamar mutum ya ɗauki ayar alƙur'ani ya rubuta ta da najisa idan ya yi wannan ya yi ridda ko a ɗauki alƙur'ani a ji a binne a cikin kabari ko kuma a jefa shi a matsayi to kaga wannan kai tsaye wanda ya yi wannan ya yi ridda ko kuma mutum a matsayin shi na musulmi ya taka alkur'ani ko ya tsallaka shi wannan duka rundun kamar tsallakawa wannan idan da kuskure ne dan da dan sauki amma in da gaske yayi da niyyar wata biyan neman wata biyan bukatarsa ta shedanci ya tsallaka alkur'ani to kai tsaye ya kafarta haka nan wanda ya taka alkur'ani wannan kan ko da niyya ko ba da niyya ba ko ma me ya nufa in dai yana sani a cikin hankalinsa ba kayan maye ya sha ba kawai ya ɗauki ƙafarsa ya ɗora a kan alƙur'ani ya taka ko da shafi ɗaya ne na alƙur'ani ya taka da gangan to wannan ya yi ridda ya fita daga addinin musulunci kuma lallai in yana da alula a wannan lokacin alula shi ta kare asani abu na biyu da ke warware alula shine ashakku fi wujudin taharati yin kokonto cikin samuwar tsarki aufil hadisi ko kuma yin kokonto cikin hadisi ko kuma wasu awis sabiki min huma ko kuma kokonto cikin wanne ne ya riga yi wani tsakanin tsarkin da kuma yin alolar tsakanin hadisin da kuma yin alolar wato misali ya zamto mutum ya riga kokonto wai shin ɗazun nan ya yi rihi ne wato tusa ko ko bai yi ba to da zarar mutum ya ji wannan kokwantar to kai tsaye kawai ya je ya sake alula ya fi mishi wannan shine a- ashakku a fi tahara a fi wujudin tahara ba kwanda cikin samuwar tsarki din ɗazin nan da na yi da na yi bawali na kama ruwa shin na yi na yi alwala ne ko ban yi ba to wannan ya karya alwalar da kake da ita ko kana da ita ko baka da ita kawai ka je ka saki haka nan kokwanto cikin samuwar najisa shi ma da ka ji wannan shi kenan kawai ka je ka sake alura awi sabiqi minhuma ko kuma kokwanto cikin wanne ne ya riga yi wani ka san dai dazu ka yi bawali ka kama ruwa sannan kuma ka san cewa lallai tabbas ka yi alula to shin alula ce ta riga yi bawalin ko fa bawalin ne ya riga yi alula idan mutum ya zamto yana kokwanto a tsakan waɗannan biyun a tsakankanin su to shikenan kawai ya je ya sake alola shine ya fi mishi alolar da yake da ita ko yana da ita ko bai da ita to ta ta ta dai kare amma lam yasaki min shakku madakar dai ba kokonto ne ya aure shi ba amma idan ya zamto irin mutanen ne waɗanda kokonto ya aure su yanzu nan zai yi alola yanzu nan kuma sai zai rika jin kokonto a ransa alolan nan fata karye kaza kaza kaza ya rika ji kawai zuciya shi tana gaya mar abubuwa to idan irin wannan ne shi alolan shi tana nan ba zai je saki ba asalisu abu na uku da ke karya alola shine alhadasu shine hadasi wato kari idan baka san baka san hadasi ba wasu me ake nufi da- da kari ba yace huwa ma kharaja min ahadi sabilaini shine dukkan abin da ya fito daga ɗayan mafito- mafitan nan guda biyu wato ta gaba kenan ko kuma ta baya in dai wani abu ya fita ta- ta gaban mutum ko kuma ta bayansa wato dubarin kenan to wani abin ya karya mishi allura ala wajhi sihati wal itiyad bisa fuskar lafiya da kuma sabo wato abin da ake nufi bisa fuskar lafiya ana nufin banda abin da ke fita ta dalilin jinya kamar misali mutumin da ya kamu da tasalsuli irin na bawali ko tasalsulin mazi ko mani ko tasalsulin bahaya to wannan fitar bahaya daga jikin shi bai karya mishi alura ba an fahimta yawwa bai tasalsulin bawali zai yi sallarsa a yadda yake ko da ko yana yin sallah bawalin yana daga haka nan matar da take da jinin istihaba ita ma a hakan nan za ta- za ta yi sallah matuƙar dai za ta yi sallah kawai ana so ta sake yin tsarki ta sake yin sabon ƙunzugu ta ɗaure gabanta sosai da ƙunzugu sannan sai ta zo ta sa- ta ta- ta yi alola kawai ta- ta fara sallah to haka nan shi ma mai tasalsuri yayin da zai fara sallah an fi so ya je ya sake sabuwar alola wato ya wanke jikin shi sosai sannan ya canza wandan da ke jikin shi inda inda dama ya yi wa kansa kunzugu sannan ya zo ya ci gaba da sallah to yana cikin sallah ah, bawalin ya ci gaba da zuba ko ba haya ta ci gaba da zuwa ko ta salsulin tusa ya zamto kawai koyaushe aka zai ji kawai kamar tusa tana fita daga jikin shi to wannan duka babu komai ah, wannan bi karya mishi alola ba saboda me saboda jinya jinya ce ta janyo mishi haka war itiyad da kuma sabo ya zamto wato kamar in maziyi ko mani ya zamto ya fita ta- ta- daga jikin mutum ta dalilin jinya ko kuma wani kaya ya ɗauka mai nauyi kawai sai ya ji fitarsa to wannan shi ma ba- baya cikin wannan arabe abu na hudu da ke karya alola al'asbab shi ne sabubba wahiyar salasatun sabubban nan da ke karya alola guda uku ne al'awwalu sababi na farko lamsu man tujadu lazzatu bi lamsi fil ada shafar wacce akan ji daɗi ta dalilin an shafe ta bisa al'ada kan zaujata shine kamar matar mutum wal amati da kuma baiwarsa idan mutum ya shafi jikin matarsa ko jikin baiwarsa in kasadar lazzata in ya nufi jin daɗi da wannan shafar to alolar shi ta karye wawaje da kuma ya samu jin daɗin alolar shi ta karye ya nufi jin daɗin amma bai samu jin daɗin ba to nan ma alolar shi ta karye waje da ha min gairi kasri ko kuma haka kawai jikin shi ya shafi jikin matarsa ko baiwarsa kawai sai ya ji daɗi ba tare da ya nufi wannan shafar ba amma dai ya ji daɗi a jikinsa to alwala shi ta kare to wannan ba wai iya matar ka ko baiwar ka ba a'a lokacin da shi wannan mai wannan littafin ya rubuta littafin akalla kusan shekara ɗari takwas ne da suka gabata a sannan babu shaidanu sosai amma yanzu a irin shaidanan matasan yanzu wani da gangan ma zai hangi matar ba sai matar shi ba haka kawai in ya hangi wata mata sai ya kokari in a mota ne ya zauna dab da ita saboda jikin shi ya shafi nata to kaga wannan ai kai tsaye a rolin shi takari ko ya ji daɗi ko bai ji daɗi ba rolin shi takari illal qiblatu fil fami sai dai wato banda sumba kamar kiss kenan a turanci fil fami a baki wanda yayi wa iyalin shi irin wannan to wannan fa innaha tanqudu tanqudu mutlaqan to wannan kai tsaye tana karya alula wala tura'a fi halazzatu wannan ba a lura da cewa wai ya ji daɗi ko bai ji ba kawai in dai bakin shi ya taɓa na matan shi da niyyar sun ba wannan alunan shi ta kare wa qauluna faɗar da muka yi lamsu man tujadul lazzatu bi lamsihi adatan shafar wacce ana jin daɗi ta dalilin shafarta akan ji daɗi ta dalilin shafarta bisa al'ada to mai littafi ya ce ihtirazan mimman la tujadu lazzatu bi nafsihi adatan an faɗa haka ne domin kiyayewa daga wacce ba a jin daɗi bisa al'ada dan an taɓa ta fa inna halatun uz wannan da mutum ya taɓa ta to a shi bata karye ba kan sagirati kamar yarinya karama allati la tustaha wace ba a jin sha'awarta yarinya karama wace bata wuce shekara ɗaya biyu uku ba bata wuce shekara biyar shida bakwai ba haka misali wannan kaga in dai mutum ba shedani ba ai ba zai ji wani abu a ran shi game da irin wannan ba to kaga wannan dan mutum ya taba shi ko ta yarinya dai karama haka misali to wannan babu komai alulu shi tana nan wal muharami ko kuma muharrama wace wannan kan mutum duk shedancin shi ba zai yi ci ya taba ɗaya daga cikin waɗannan ya ji daɗin ya ji daɗi ba kal ummi kamar mahaifiya wal binti kamar ishi ya ta ciki ta cikin mutum wal ukhti kamar yar uwarka kanwarka ko yayarka dan jikinta ya taba ya taba naka to wannan babu komai saboda ba irin su wayannan ukun da ire-iren su ba su cikin waɗanda bisa al'ada akan ji daɗi don an taɓa su wannan don an taɓa su abu na bata karye ba a sani abu na biyu daga cikin sabubba shi ne masu zakari nafsihi shafar alƙalaminsa nashi na kansa wato mutum ya shafi gabansa almuttasir bi batinil kafi mai saduwa da cikin tafin hannunsa wato mutum ya sanya tafin hannunsa ya shafi gabansa to a lullushi ta kare aw jambihi ko gefen tafin hannun nasa aw bi batinil asabi ko da cikin tafukan hannaye ko kuma da cikin wato yatsu tafin yatsunsa to wannan shi ma a lullushi ta kare aw bi jambiha ko da gefen yatsun nasa a lullushi ta kare min gairi ha'ilin matuƙar ba tare da wani abin da ya tare ba kamar leda ko safar hannu ko wani abu inda safar hannu a hannun mutum da mutum ya sanya ya shafa gaban shi a lullu shi bata kare ba to ya zamto mutum ya yi shafar ne ba tare da wani abu a hannun shi kamar leda ko safar hannu ba amdan kuma ya yi ne da gangan ausa hawan ko kuma da rafkanuwa iltazza amla ya ji daɗi da wannan shafar da ya yi ko bai ji daɗi ba duk da a lullu shi ta kare masahu min alkamrati aw ghairiha ya shafe shi ne daga ainihin kan gorar alƙalamin nashi ko kuma wani gun daban ya shafa inda ya jikin alƙalamin shi ne to Allah shi takari wala yantaqidu bi masihi min fawqi ha'ilin alulansa ba ta karyewa dan ya shafi gabansa a saman wani abu da ke tarewa kamar saman wandonsa dan mutum ya shafi gabansa ta saman wando alulan shi bata karye ba tana nan walau kana khafifan ko da a ce abin da ya tare tsakanin shi da al'aurar tasa abu ne wanda yake siriri haka ba mai kauri ba kamar leda misali wala bil ahqahati fi salati haka nan alolar mutum ba ta karyewa dan yayi dariya a sallah sallar da ta baci amma alolar shi tana nan wala bi masi imra'atin farjaha haka nan alola ba ta karyewa idan mace ta shafi gaban ta kawai shafa haka alal mazhabi bisa mazhabin maliki wakila wasu daga cikin malaman mazhabar malikiya suka ce yanqudu mutlaqan kai tsaye in dai mace ma ta shafi saman gabanta alolata ta kare wakila wasu kuma daga cikin malaman suka ce a dan ta shafi saman gabanta bai karye ba amma yanqudu in qabadat alaihi alolata tana karewa ne idan ta yi damka akan gabanta ta damki gabanta to alolata ta kare au alqafat ko kuma ta shigar da yatsanta ciki ai adkhalat yadaha bayna shafraiha ai ta shigar da ya hannunta a cikin gabanta a tsakankanin gabanta to wannan ya karya mata abu da kai wala yantaqidu in masat zahirahu amma idan saman shi kawai ta dan shafa to alunarta bata karye ba wala bi masjid duburi alwala ba ta karyewa dan mutum ya shafi duburarsa walal unsayni haka nan alwala ba ta karyewa dan mutum ya shafi marainansa wala bil inazi min ghairi min ghairi lazzati haka nan dan wato mutum yayi mutum kamar sha'awa ta motsa mishi har gaban shi haka ya motsa nan ma alwala shi bata karye ba min ghairi lazzatin ba tare da wani jin daɗi ba wala bin lazzati haka nan kona da jin daɗi ɗin bin nazari ta dalilin kallon wani abu min gairi maziyin matuƙar dai ba maziyi ya fita ba to a lura mutum bata karye ba wala bin tafakkuri haka nan da mutum ya yi tuntuntuni ma'al lazzati tare da jin daɗi cikin wannan tunanin fi kalbi a cikin zuciyar shi min gairi in azum ba tare da miƙewar gaba ba to wannan duka a lura shi ne bata karye ba tana nan far'ani ga wasu rassa guda biyu a cikin wannan magana alƙarƙaratu shadidatu ƙarar ciki mai tsanani kamar wanda za ka ji cikin shi yana ƙara yana ƙululululu ƙululululu cikin shi yana ta ƙara to wannan tojibin wudu'a yana wajabta sake alula an fahimta asani abu na biyu ƙala fil kitabi ya faɗa cikin littafi in salla wa huwa yudafi'ul hadisi a'ada abadan idan mutum yayi sallah alhali yana matsewa bawali ko bahaya yana tsananin jin bawali ko yana tsananin jin bahaya ko tusa sai yayi sallar a haka to aka ce ya sake wannan sallar har abada sallar shi bace ba sai ya sake ta wa qala al-ashyakh shehunan malamai a cikin wannan mazhabar ta malikiya suka ce in mana ahu zalika min tamamil fara'idi a'ada abadan idan wannan matsewa bawalin ko ba hayar ko tusar da yake ta matsewa ya hana shi cika farillai to wannan kamar ruku'u kamar sujada sai ya kasa yin su yadda ya kamata to wajibin shi sai ya sake yin wannan sallar wa in mana'ahu min tamami sunani idan kuma yin hakan ya hana shi ne cika sunnoni kamar zaman tahiyya ya kasa yi to a adatul waqti ya saki sallar inda lokaci wa in mana'ahu min tamamil fada'il idan kuma wannan din ya hana shi ne daga cika mustahabbai wala i'adatu alayhi to wannan babu saki sallah akan shi as-salisu abu na uku daga cikin sabubban da ke warware alula bayan wa'ancan ukun farko ko hudun farko da da ya faɗa yace zawalul aqli bil irma'i gushewar hankali ta dalilin stuma ko bugun farfadiya awul jununi ko bugun aljan ko hauka to kai tsaye in ɗaya daga cikin waɗannan ya samu mutum to alula shi ta kare ko da ya dawo cikin hayyacinsa sai ya sake sabuwar alula awul sukuri ko kuma gushewar hankali ta dalilin maye mutum ya je ya sha wiwi alhali yana da alula ko ya je ya sha wata ƙwaya ko ya sha giya ta kawar masa da hankali to shi kenan kai tsaye a lura shi takari kana sukur bi haramin ya kasance wannan mayan an yi shi ne da abu haramtacce kamar abubuwan da na lissafa kamar irin su sharisho ko giya ko fetur da suke zuƙa ko tabar wiwi ko yarmu ko captain black ko ma menene wanda wayannan abubuwan duka haramun ne amfani da su au halalin ko kuma abu ne sha na halal sai hankalinsa ya gushi misali kamar fura ce ya bari an dama mashi ya bata ta wuni ta kwana kaga ta yi tsami ta shiga wani hali kawai sai ya zo ya sha a hakan ko kuma ta bugar da shi to a lulus ta karya au binomin haka nan gushewar hankalin idan ya kasance dama da bacci ne to a lulus ta karya in saƙula amma idan bacci ya zamto ya yi nauyi wannan ba ana nufin kawai bacci wanda za ka kwanta ka yi ba ana nufin kamar irin kana zaune kana jira an yi sallar azhar kana jira lokacin da asar yi ka ci kaɗan jingina da bangon masallaci ko fila a cikin masallaci kaɗan jingina a jiki kana ɗan gingiɗawarka to idan baccin ya yi nauyi waɗala kuma ya tsawaita au kasura ko kuma ya yi nauyin amma kuma dai gajiri ne mutum shi ma ya warware a lura bi khilafin naumil khafiki wannan sabanin sassauƙan bacci wanda bai nauyi ba fa inna la yanqudu to wannan sassauƙan bacci wanda bai nauyi ba baya warware a lura walau dala koda ya tsawaita wanne ne sassauƙan bacci sai ya ce wa huwa allazi yashquru sahibuhu biman yazhabu wa man ya'ti shi ne irin gangaɗi aka ko kuma irin baccin da ma'abocinsa yana iya gane wanda ya zo da wanda ya tafi kana zaune kana ɗan gangaɗawarka amma kana kallo malam wane ya tashi ya fita daga masallaci kana kallo malam wane ya shigo ma'ana ko ɗanya ka ji motsi ne zaka buɗe ido ka ga me ke faruwa inda ɗan carbi a hannunka kana ɗan tasbihi kana tasbihin ka ko istighfari ko hailala kana ɗan gangaɗawa yana faɗuwa kana sa hannu ka ɗauka eh kana kana ta yin gyaɗinka amma sarbinka na faɗuwa ka san ya faɗi kai sauri ka ɗauka to kaga wannan wannan bai warware alura ba amma irin gyangyaɗin da mai yin sa har za a yoyi a masallacin bai san an fafita ba kaga wannan kaga wannan akwai matsala eh kwarai kwa zabar da wani layin alayhi ya zo a cikin hadisi cewa suna zazzauna a cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam suna dan gingida wani ma har zaka ji har ya fara minshari irin masu minsharin nan amma idan za a tara sallah ba sa sake alula saboda wannan duka abin bai yi nauyi ba amma kamar wani saurayi sabon ango ya zo majalisar da suke akan ɗan sallah kuma a yi hira kawai ya zo an yi sallar isha'i ana ɗan hira kawai sai bacci ya ɗauke shi to ka san samari da shikiyanci kawai sai wani je ya nemo barko idan ya lullaba mishi ai bai farka ba ya farka ba sai wajen ƙarfe bakwai na san ya tashi ya rika zage-zage
Allah saka da alheri.
To bacci dai wanda ma'abocin shi yana iya gane wanda ke fita da wanda ke shigowa masallaci to wannan bai karya mishi a shi ba. Wasu ilu bacci mai nauyi huwa lalli la yashuru sahibu bi zalika shine wanda ma'abocin shi baya iya gane wa ya fita wa ya shigo. wa ya haramu alal muhdisi as-salatu yin sallah ya haramta ga wanda ke da hadasi kamar wanda ya riga yayi bawali ko yayi tusa ko kuma wani abu ne na bawali na hadasi ya same shi kamar mazi wa dawafu yin dawafi ma ya haramta gare shi wa sujudu tilawati da yin sujada ta tilawa kana kana tilawar alqur'ani sai kuma wajen sujada to tunda dai alwalaka ta karye to ba za ka yi wannan sujudar ba wasu judun sahawi sujudar rafkanwa kana zaune sai ka tuno ai a sallaka tana asar akwai sujuda ba adi da baka yi ta ba to inda kana da alula kawai niyya za ka yi kawai sai ka yi ta shikenan to sai zanto baka da alwalar to haramun ne kai sujudar rukkunwa wa masul mushafi haka nan da shafar cikakken alqur'ani shi ma haramun ne ga wanda bai da alwala biyadihi da hannunsa au bi udin ko da da sanda haramun ne ya taɓa alƙur'ani wa hamluhu bi khariqatin haka nan haramun ne ya ɗauki alƙur'ani da gafakarsa kaga dai in ya ɗauki shi da gafaka ai kamar bai taɓa shi kai tsaye ba ko to shi ma wannan duka haramun ne au illaqatin ko da wani maratayi wa yajuzu masul lawhi lil muallimi ya halatta taɓa allon alƙur'ani ga malami wal muta'allimi da kuma almajiri wayannan duka ko babu alula in dai da tsarki tsarkin bawali za su iya taɓa allo to kaga anan nake ƙara jan hankali ga maluman da ke ba da dama wai mace mai haila ta ɗauki alƙur'ani da yawa malaman islamiyya suna irin wannan kuskuren kuma wallahi kuskure ne babu wani malami daga cikin malaman musulunci wanda ya sauƙaƙa akan wannan magana taɓa alƙur'ani a cewa mai haila za ta ɗauki alƙur'ani to ai kinan mutum ma zai iya zuwa ya je ya ba haya ko da bai wanke ba ya zo ya ɗauki alƙur'ani domin kuwa hadasin ba haya girman shi ko na bawali girman hadasin ba haya ko na bawali ko na janaba ma bai kai na haila ba daga shi daga waɗannan duka tsakaninsu da tsarki kawai su je su yi wanka ne mai kamar mai janaba mai ba haya tsakanin shi da tsarki kawai ya je ya wanke ne haka nan mai bawali shi ma tsakanin shi da tsarki kawai da ya je ya kama ruwa shi kenan ko to ita fa mai haila za ta iya zuwa ta kama ruwa shi kenan ta tsarkaka ba zai yiwu ba dole sai sanda haila nan ta ɗauki to me hujjar wanda zai ba da dama ga mace mai haila wata ɗauki alƙur'ani malaman islamiyya malaman islamiyoyin mata su suke tafka wannan babban kuskuren ba daidai bane wallahi haramun ne laifi ne mai girma kuma wulaƙantarwa ne ga alfarmar alƙur'ani yawa takaddar alƙur'ani ko takaddar alƙur'ani ƙwaya ɗaya wallahi haramun ne mace mai haila ta ɗauka kawai sauƙi ne ƙwaya ɗaya aka yi shi shi ma saboda abu ne na zamani ya zo da hakan misali kamar wayoyi irin waɗannan na android idan mace tana haila za ta iya buɗe android ta kalla haka ta yi karatu bisa shi ma wannan bisa fatawar malikiya ne cewa mace in tana da tilawa a kanta za ta iya yin karatun alkur'ani ko da tana cikin haila domin kada tilawa ta zube kasa akwai matan da haila ta suka yi kamar sati biyu ko kwana goma suna yi in tana da sabuwar hadda don kar hadda ta zube tana iya yin haka amma da zama cikin masallaci har ila yau domin akwai makarantun islamiyya da zaka ga a cikin masallaci ake koyarwa to haramun ne ya mace ta shigo cikin masallaci ta zauna a lokacin da take cikin haila da mai haila da mai janaba haramun ne su zauna a cikin masallaci idan wucewa ne to wannan ya hada tun daga Allah a cikin Allah subhanahu wataala a cikin alqur'ani ya faɗa ko يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا haka nan ko da masu janaba Allah ya shekar su shigo cikin masallaci ko su kusanci inda ake yin sallah sai dai in wucewa za su illa abiri sabili sai dai idan wucewa za su gifta ta cikin masallaci misali a wancan lokacin akwai gidajen da kofar gidan ta cikin masallaci ake bi a shiga gidan yawa sai dai irin wannan ne ko kamar mutumin da gidan shi ya riga ya haɗe da babban masallaci kamar yanzu masallacin nan namu wannan a ce yanzu akwai mutumin da gidan shi dab da masallacin ne babu wata hanya tsakani to sai zamto ana so a ko kuma kamar wannan haraba ta masallacin da sai ake so a faɗaɗa ta to kamar mutanen da ke da wa'annan gidajen na kusa da masallaci sai su ba da dama to sun ba da ƙofar gidansu a haɗe da harabar masallaci to kamar wannan mace mai haila za ta iya za ta iya zuwa ta zo ta gifta ta shiga wannan irin wayannan gidajen amma ba wai cikin masallaci mace ta zo ta ta zauna tana da haila wai saboda islamiya ce ta zo to wannan ba daidai bane laifi ne mai girma a gurin Allah haka na taba alqur'ani babu wani sauki game da wannan yawa mm amin na wa masul juz'i lil muta'allimi taba juz'in alqur'ani ga almajiri shi ba wannan ya halatta juz'i dan izu goma ko dan izu ashirin ko ko- kai ko juz'in juz- izu arba'in ne almajiri mai neman ilimi zai iya tabawa ba tare da alola ba matuƙar da yana da tsarki na tsarkin bawali da tsarkin baha duk wayannan ya riga yana da tsarkin su to shikenan zai iya taba walau kana baligan ko da ko shi muta'allim muta'allim din wato almajirin baligi ne wai kurahu lisbiyani masul mushafi hakanan an karhanta wa ƙananan yara ɗaukar alƙur'ani aljami'i lil qur'ani wato mushafin da ya tattaro alƙur'ani ba- baki ɗaya a ba wa yaro ƙarami kamar da yawanci suke yi za a ga kawai islamiyya sai ga kowanne yaro ƙarami kamar ya wannan sai ganshi da cikakken alƙur'ani dan shekara sha ɗaya sha biyu sai ganshi da cikakken- cikakken alƙur'ani yana buɗewa to wannan gaskiya ba daidai ba ne saboda kamar ya wannan yanzu kaga bai san girman abin ba ana cikin yin dar- darasu ko kuma wa- wani abin sai ya shiga wasa kuma da abokan shi yara in ta kama da ya tusa ma alkur'ani yana hannun shi ko yana aljihunsa zai yi to sai yaro ya taso baya ganin kuma girma da mutuncin alkur'ani min ghairi wudu'in in ba tare da alwala ba faslun wannan wani fasli ne wa mujibatul ghusli arba'atun abubuwan da ke wajabta yin wanka guda hudu ne in qida'u in in qita'u damil haidi yankewar jinin haida wa damin nifasi da kuma jinin haihuwa idan ya yanke wajibi ne mace ta yi wanka kuma siffar wankan ja- wankan wankan haila da wankan jinin nifasi kamar irin siffar wankan janaba ne babu bambanci wal mautu hakanan mutuwa idan ah, mutum musulmi ya rasu wajibi ne a yi mishi wanka idan ba shahidi ba ne amma in shahidi ne shahidin ma- ma'arika wato shahidin da Allah ya karɓi ransa a wajen yaƙin ɗaukar kalmar Allah to wannan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a- haka ake binne su ba tare da an wanke su ba kamar shahidan uhudu gaba ɗayansu babu wanda aka wanka in ban da hanzalatu shi ma hanzalatu abin da ya- abin da ya faru shine mala'iku ne suka wanke shi ba mutane ba saboda ya je filin yaƙin ne da janaba a jikin shi kuma sai aka shahadantar da shi shine sai mala'iku suka wanke shi annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa gashi nan mala'iku suna wanke hanzalatu sahabbai suka ce da muka zo ɗaukar gawar za mu sa shi a kabari sai kuma muka ji shi sharkaf da ruwa da aka tambaye matar shi ta ce ai suna tare ne ma a lokacin da ya ji ana shelar za a fita wajen yaƙi saboda biyayya kawai ya tashi ya ce mata to shi fa ya tafi to yana tafiya sai ta sanar da ƴan uwan shi cewa to fa ya tare da ita fa har wani abu ya shiga tsakanin su kuma gashi yanzu ya tafi wajen yaƙi to Allah da ikon sa kuwa shi an samu ciki shine ta haifi wani ɗa mai suna Abdullahi annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya mishi tahaniki ya mishi huduba ya sanya masa suna Abdullahi Abdullahi bin Hanzala al-Ghassil to abu na to, to wajibi ne a wanki musulmi idan ya zamto ya rasu amma idan gobara ce kamar wuta ce ta kone shi ya zamto ba zai yiwu a wanke shi ba saboda fatar jikin shi gaba ɗaya ta sa- ta sa sabule to sai a yayyafa masa ruwa idan kuma mace ce musulma ana cikin tafiya a mota sai ta rasu agun kuma gaba ɗaya babu wani makusancinta ma'ana muharrami babu muharrami tare da ita to ya za a yi malamai suka ce sai a yi mata taimama haka nan idan namiji ne shi ma ya rasu gun gaba ɗaya mata ne babu namiji ko ɗaya to shi kenan sai a yi mishi a- abin nan taimama ɗin wal janabatu abu na hudu da ke wajabta yin wanka shine janaba wahiya nau'ani ita janaba din nan nau'i biyu ce nau'i na farko shine khurujul maniyyi fatar maniyyi al muqarinu lil lazzatil mu'tadati wanda yake tare da jin dadi na al'ada min ar-rajuli aw al-mar'ati daga namiji ne ko mace a maniyyin ya fita to wajibi ne a yi wanka fi naumin aw yaqzatin a cikin bacci ne ya fita aw ya qazatin ko kuma a farke wajibi ne a yi wanka ya qazatin din nan yace bi fatihil qaf da yi wa qafun din nan fata a ce ya ya qazati ya qaz- ya qazatin ko ya qazatun in baka gane ba duk da haka yace diddun naumi shine kishiyar bacci wato a fadaki kenan ko kuma a farki wa qad yajibu al-ghuslu likurujihi min ghairi muqaranatin lazzati haka nan wanka yakan wajabta ta dalilin fatarsa a rubutar mani min ghairi muqaranatin lazzati ba tare da haduwa da jin dadin ba misru an yi jami'a shine mutum kamar ya je ya tara wato yayi saduwa fa yaltazu sai ya ji dadi yayin saduwar walam yunzil amma bai yi inzali ba summa yakhruju minhu al-maniyyu qabla an yaktasila sannan sai daga baya kuma wani ya fita daga jikin shi kafin ya je ya wanka to kaga wannan yayin fitar tasa ya riga ya ji dadin tun a baya sai kuma daga baya abin din ya fita daga jikin shi to kaga duk da haka dai wajibi ne ya je ya wanka amma kamar ɗalibin makaranta wanda aka yi aka exams yayi zafi ne ko tai zafi malam mutari kawai sai mutum ya ji abu ya fito daga jikin shi ko kwanan nan wani ɗalibi ya mu wannan tambayar jarabawa ce aka yi musu mai zafi kawai shi kenan kawai sai ya ji abu ya fito daga jikin shi saboda tashin hankali to ya yi zai yi nace kawai je ya wanke amma yin wanka bai wajabta ba akan shi amin to kaga wannan nau'i ɗaya kenan na janaba nau'i na biyu ce kuma gibul hashafatul baligi da boyewar hashafar baligi in baka san menene hashafa ba yace wahiya ra'asul zakari shine kan alqalamin namiji aw mugibu misliha ko kuma boyuwar kwatankwacinta min maqdu'iha ga wanda yake da yankakken azzakari to gwargwadon didi tsawon tsawon kan to idan gwargwadon haka ya zanto ya ɓoyi fi farjin a cikin kafa fi farjin adamiyin a cikin farjin ɗan adam au gairihi ko waninsa ƙunsa mace aka yi wa hakan au zakarin ko kuma namiji kamar masu yin mummunan aikin na mutanen annabi lut alaihi salam to yin mutum yayi irin wannan abun to janaba ta hau kansa duk da kuma na ga wani hadisi a cikin tankihul ƙaunar hasis sharhin lubabul hadis na imamu suyuɗi yana cewa mallaɗa gulaman annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya yi luwaɗi da namiji da zai je ya yi wanka da zai je ya yi wanka sau ɗari to a ran alkiyama da janaba shi zai tashi ruwan duniya baya wanki daudar janabar dan luwaɗi Allah ya kiyaye to ya ji yayi wannan din boyar harafa hashafa din da namiji ne ko da mace hayyun hayyun aw mayitu yayi ne da rayayyen abu ko matacci ko da da dabba ne to wajibi ne sai yayi wanka wa in lam yunzir ko da bi inzali ba وتمنع الجنابة موانع الحدث الأسكر جنابة تنا هنا دكا أبو بواندا حدث الأسكر wato ƙaramin hadasi ke harama kamar kamar bawali ko bahaya wannan su ne ƙananan hadasi to duk abin da bawali ya hana ko bahaya ta hana to shi ma janaba ya hana wato kamar sallah kamar dawafi duk wa'ina kaga ba a yi sai an yi tsarki sai an yi alwala to idan ya zamto mutum yana da janaba to dubba zai wa'annan din ba har taba alqur'ani dubba zai ba ma ziyarar tarimi qira'atul qur'ani tare da ƙarin haramcin karatun alqur'ani janaba ta hana mutum yana da tare da janaba to ba zai karanta alqur'ani ba ko shi yafi kowa tilawa illa al-ayata ko sai dai in aya kwaya ɗaya tal wa nahawiha ko makamaciyarta ala wajhi ta'awuzi bisa fuskar neman tsari misali mutum zai kwanta kuma da janaba a jikin shi to zai iya karanta ayatul kursi duk da cewa ayatul kursi bisa ruwayar warshi aya biyu ce in ka ce Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum aya ce la ta'khudhuhu sinatun kuma zuwa aliyul azim shi ma aya ne amma dai a wasu ruwayoyin a ayatul kursiyin gaba ɗayan ta aya ɗaya ce mutum zai iya karanta ta da neman tsari warruƙa da kuma tofi tawaida wani ne ba lafiya to kai kuma kana da janaba kan shi ne ke ciwo to zaka iya karanta ayatul kursi kai tub ka tofa mishi ya halatta wal istidlal ko domin kafa hujja kana da janaba sai za a yi wani abu na ciniki na bashi kana iya karanto musu tadayantum ya ayyuhal ladzina amanu idza tadayantum bi daynin la ajrun musamman faktubu wa yaktub bainakum katibun bil adl har zuwa dai ƙarshen ayar kaga aya ɗaya ce wannan ita ce aya mafi tsawo a cikin alƙur'ani to ya halatta za ka iya karanta ta don kafa hujja ko ita ko irin su ayatul kursiyu ko irin su ah, wannan ayata cikin istis'iduna wa tuluna na ma akwai doguwar aya ko irin su wannan ayar muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda jina ma abu ashidawa al kufari duka za ka iya karanta su don kafa hujja ko da kana da janaba wa dukulil masjidi wal muksifihi haka nan haramun ne ga mai janaba yi shiga cikin masallaci wal muktafi ko kuma ya zauna a cikin masallacin haramun ne to alhamdulillah mun zo mun zo kan gaba ina ga insha Allah anan zamu dakata inda mu tambaya kwaya daya to na na na Mm. a ai ƙarar kana biyu ne akwai wanda yake misali kawai larura ce da mutum sai cikin shi ke wannan ƙarar kamar wanda yake da basur ko rana haka akwai wanda kuma kamar ba haya ne ke damunsa sai ya matsa ɗaya cikin shi ya ta yin wannan ƙarar to shi ake nufi yawa amma idan na la- na- na larura ne wannan babu komai wallahu a'lam an- ƙwarai da gaske eh eh a wani eh wannan babu komai eh wallah an ya rabbi na'am na'am na'am
yake cewa ni ne fitsari ko da sallah limamin fiyar gargajiyar nan eh ya je fitsari ya zo yana sallah ya ji kamar fitsari ya rabu kuma shi ne limamin yake ce masa sanyi ne mhm to idan misali mutum ya tsinci kansa a irin wannan to idan ya dubo din dole mutum zai dawo da dai laluri ne ko kuma dai
Ah, yana tambaya ne akan hukuncin mutumin da yana cikin sallah sai ya rika ji kamar fitsari ya dugo mishi to wannan idan ya zamto yanayi ne na mutum haka ko kwanto ya riga ya aure shi to wannan babu komai ko ya ji kamar fitsarin ya dugo mishi ba zai yanke sallah ba ko ya ji kamar tusa ta fita daga jikin shi ba zai yanke sallarsa ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum ba zai yanke sallah ya fita daga masallaci ya je dan ya sake alwala ba sai dai in ya ji karar tusan da kunnensa ya ji ɗi tusan ta ta fita daga jikin shi ko kuma ya ji ɗoyinta wato warinta da hancin shi sai je ya sake alwala amma in dai ba haka ba mutum ba zai sake ba yawancin wannan wanda mutum zai ji kamar fitsari ya daga daga jikin shi din da za ka je ka samu wani gu keɓantacce ka duba za ga wandan ka kalau ba wani fitsari da dugo maka kawai zuciyar ka ce take abin nan shi dan ne yake maka yawo da zuciya wannan babu kuma idan kuma da gaske ne fitsarin da yake daga shi ma kuma nau'i biyu ne idan ya zamto ya riga ya zama mutum al'ada ko yaushe haka yake ko sallah yake ko ba sallah yake ba haka yake to wannan babu komai idan ya zamto kuma misali mutum wani aiki yayi na gajiya ko na wahala sai ya zamto ya haddasa mishi irin wannan misali a iya kwana ɗaya ko biyu ko wani abinci ya ci wanda ya san in ya ci wannan abinci yana haddasa mishi irin wannan kuma sai ya je ya ci to wannan kam in ya ji dagar fitsarin zai yanke sallar shi ne ya je ya sake alura sannan ya zo ya dora wallahu a'lam amin ya rabbi amin سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين صل على سيدنا محمد في الملل الأعلى إلى يوم الدين وعلى آله وصحبه في كل وقت مهين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله آه، من يعلم.